الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na goma sha ɗaya ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan tara shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawar dan fulani domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam na babban malami doktor a yusuful kardawi rahimahullahu ta'ala ko hafizahullah wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta wata ƙa'ida ta goma ƙa'ida tana cewa alharam haramun alal jami haramun in ka ji an ce abu kaza haramun ne a musulunci to haramun ne akan kowa ba bambanci tsakanin babba da karami ba bambanci tsakanin dan birni da dan ƙauye ba bambanci tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta talaka ko mai kuɗi ko mace ko namiji in aka ce abu kaza haramun ne to haramun ne gaba ɗaya wannan ita ce ka'ida ta ainihin wato shari'ar musulunci kamar yadda ubangiji ubangijin dukkan halitta ne to shari'ar da ya saukar ita take jagorantar kowa abinda Allah maɗaukakin sarki ya halatta a shari'arsa halal ne wannan abin ga dukkan mutane abinda Allah ta'ala ya haramta to wannan abin haramun ne akan kowa da kowa har a tashi alkiyama mala ya bi babu misalai da dama akan haka sannan ya nuna bambancin shari'ar musulunci da sauran ainihin wato wasu ainihin al'adu da ɗabi'u na wasu al'ummomi ya ba mu misali game da al'ummar yahudawa irin yadda su suna ganin akwai abubuwan da su ya halatta a kansu amma ya haramta a kan sauran mutane kamar su ci su cinye dukiyar wanda ba su ba wannan su halal ne a wajensu amma a junansu wani ya ci dukiyar wani a tsakaninsu to haram ma'ana haramun ne mutum ya ci dukiyar wani ba bisa haƙƙi ba in dai ba yahudi ne amma zai iya cin dukiyar wani koda ba bisa haƙƙi ba in dai ba ba yahudi ba ne sannan mun ji akwai ainihin wato wayanda suke wanda ake kira primitive primitive society su ne wayanda suke kidahumai ko kana iya ce musu wayanda tun da lokacin ba wahayi ba wayewa dan adam bai san inda ya dosa ba to su ma suna da irin wannan ainihin wato yanayin nasu har malam da ƙarshe kawo mana ainihin wato maganar wani marubuci sahibu ƙisatil hadara yake cewa wannan ɗabi'a ce kusan ga kowace irin al'umma ko kowace irin ƙabila ta dinga ganin ita kaɗai ce tsarkakakkiya ita kaɗai ce maɗaukakiya wanda ba ita ba kuma to kuma shi kaman ƙasƙantacce ne ba maɗaukaki ba ne ya kakkawo mana misalai duk da yawa akan haka da haka dai ka'idar da muke so a riƙe a nan shine haram to haram ne akan kowa kamar yadda halal halal ne akan kowa za mu tashi ka'ida ta goma sha ɗaya insha Allah qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala ad-daruratu tubihu al-mahdhurat kaji wani abun ban sha'awa na shari'ar musulunci duk da an ce a haramun haram ce akan kowa amma kuma sai ga wata ƙa'ida saboda addinin musulunci ya zo ne da sauƙi ya zo ne da sassauci ya zo ya cire mutane daga ƙangi ya kawo musu walwala ya kawo musu jin daɗi ya kawo musu farin ciki ga wani abu shari'a ta ce haramun sannan ga kuma wani ya faɗa larura ta dole ya aikata wannan abin ko kuma larura ta tilasto shi ta koro shi wanda wannan larura ta sa dole da buƙatar sai ya yi wannan abin kuma abin haramun ne na fata an gane sata da muka ba da misali haramun ce amma sai ga wani wanda shi kuma dole da larura ta tilasta shi ya yi sata ba, bisa son zuciyarsa ba ba don yana so ba baya jin daɗi amma larura ce ta sa shi ya aikata wannan to wannan ka'idar za mu karanta yau mu ji menene mahangar musulunci game da mutumin da larura ta tilasta shi ya aikata haram to sai malam ya ce akwai ƙa'ida ai a ƙarƙashin wannan hukunci ƙa'ida tana cewa ad-daruratu larura tubihul mahzurat tana halatta haramun larura tana halatta haram ka gane wannan darasin sosai dan yana da alaka da wanda muka yi wancan na satin da ya gabata an fahimta kar ka ga kamar ko an samu cin karo a'a larura tubihul mahzurat tana halatta abubuwan duk da shari'a ta haramta in an samu larura wannan abun zai iya halatta na fata an gane bayyaka islamu da'iratul muharramat musulunci ya kuntata dukkan wani cycle wani kewaye na abubuwan haram ya takure hanyar da za ta kai mutum zuwa ga haram musulunci ya dakile ko ya tsuke ainihin wato da'ira da za ta kai mutum ko ta bayu zuwa ga haramun walakin sai dai ba da zalik bayan ta tsuke duk wata da'ira da duk wani kewaye ko kuri na ababen haramtawa to shaddada kuma musulunci ya kuma tsanantawa fi amril haram game da al'amarin haram kakka ɗauka haramun cinta abu ne mai sauƙi a shari'ar musulunci shi yasa a karan farko musulunci ya fara takurewa da tsuke da ainihin matse hanyar duk da za a aikata haramun sannan kuma ya tsananta tsanantawa sosai game da dukkan al'amarin da ya shafi haram wasaddar ɗuruka sannan musulunci ya toshe duk wasu hanyoyi almufdiyati ilaihi waɗanda za su kai mutum zuwa ga haram duk wata hanya da in an bita ƙarshe mutum zai tsundu a haram zai tsunduma cikin haram to musulunci ya toshe wannan kofar zahiratan aw khafiya aw khufiya ko khafiya wannan hanyar a fili take ko kuma boyayya ce duk wata hanya da za ta bayu zuwa ga haram to musulunci ya toshe ta ko da wannan hanyar a zahiri a fili take ko kuma a koye fama adda ilal haram duk abinda zai kai mutum zuwa ga haram fa huwa haramun shi ma wannan abin da zai kai mutum zuwa ga haram shi ma haram wa ma a'ana alal haram duk abin da zai taimaka a aikata haram to shi ma wannan mataimakin fahuwa haramun yinsa shi ma haramun ne ka ji wata ka'ida ta musulunci ko shi sa sai ka waiwaya ka duba ta ina ina wata ƴar kofa ina wata kafa ina wata hanya wadda za ka ɗan keta cikinta ko da irin ƴan ƙananan hanyoyi ko wasu ainihin wato hanyoyi na ɓadda sawu waɗanda za su ka je ka aikata haram musulunci di ya toshe su da haka duk abin da zai kai ka zuwa ga haram shi ma haramun ne duk abin da zai taimaka akan a yi haram to shi ma wannan abin haramun ne wa mahtila bihi alal haram duk abin da aka yi wayo ko dabara ta hanyarsa alal haram akan aikata haram fa huwa haramun shi ma wannan abin haramun abubuwa wajen guda nawa malai ambata yana so ya gaya maka girman haram a shari'ar musulunci shi yasa yace farko musulunci ya takure da'ira haram ya tsananta game da al'amarin haram ya toshe dukkan wasu hanyoyi da ƙofofi da za su kai mutum zuwa ga haram na fili ko na ɓoye duk abin da zai kai mutum zuwa ga haram shi ma ya zama haram duk abin da zai taimaka akan a aikata haram to shi ma wannan abin ya zama haram duk wata dabara da ta zo wa ɗan adam wannan dabarar ya ƙirƙiro ta ne ko ta zo masa ne don ya yi haram da ita to ita ma wannan dabarar haramun ce ila akhir ma zakarnahu mala yace har zuwa dai karshen da a karshen abin da muka ambata min mabade na ka'idar da muka karanta a can baya ka'idojin baya wa tawjihat da kuma fadakarwa da nusantarwa duk da muka yi a karatun baya to sai mala yace bai da annal islam sai dai kuma cewa musulunci lam yaghfal bai gafala ba musulunci lam yaghfal bai rabkana ba musulunci lam yaghfal bai manta ba an daruratil haya game da abubuwan tilas na rayuwa ba kidahuman addini ba ne wayayyen addini ne mai duba wa ɗan adam maslaha da mafita duk da wayancan bayanan da aka yi ka sani cewa musulunci bai manta ba da cewa akwai larurori da tilasci irin na rayuwa ɗaya kenan wa da'aful insani amamaha musulunci bai rafkana ba bai manta ba game da irin raunin ɗan adam in ya samu kansa a gaban larura abu biyu kenan musulunci bai manta ba game da daruratul haya abubuwa da na larura na tilas na rayuwa sannan kuma ya gano ya san da cewa ɗan adam yana da rauni in ya tsinci kansa a cikin larura ta tilas faƙaddara darurata alƙahira to don kar a bar ɗan adam da tun da haram da ya sunanta haram faƙaddara darurata sai ya ƙaddara wannan larurar alƙahira wadda za ta fi ƙarfin mutum ta tilasta shi zuwa ga aikata haram to ita kanta larurar sai musulunci ya tsuke ta ya ƙaddara ta gwargwado wa ƙaddara da'afal insani ko albashari bayan musulunci ya ƙaddara ya kalli larura wace larura ce take yi wa ɗan adam fin ƙarfi ya aikata abin da aka hana shi wace irin larura ce take tilasta wa ɗan adam baya so amma ya aikata haram musulunci ya ƙaddara wa'annan larurorin da suka fi ƙarfin ɗan adam ɗaya sannan wa ƙaddara adda'aful bashari musulunci ya kuma sake ƙaddara rauni irin na ɗan adam ga larura ta zama dole ga kuma dama shi wa khuliqal insanu da'ifa dama can cikin ɗabi'ar ɗan adam akwai rauni wa abaha lil muslim shi yasa sai musulunci ya halatta wa musulmi inda baghaɗin darura lokacin takura irin ta larura an ya tanawala minal muharramat ya yi amfani da wasu abubuwa da aka haramta ma ya dufa'u anhu gwargwadon yanda zai tunkuɗe masa a darura wannan larurar wa yuƙihi kuma ya kare shi alhalak halaka an gane wannan musulunci ya lura da wannan sai ya halatta wa ɗan adam idan larura ta matsa shi larura ta takura shi an ya tanawala minal muharramat ya yi amfani da wasu abubuwa wanda wa'annan abubuwan haramtattu ne misali mutum ya sha giya haramun sai larura ta tilasta shi neman mutuwa yake saboda kishirwa ba kowane irin ruwa sai giya na bata an gane ya duba gashi yana nema ya shiga mawuyacin hali kuma ba kowane irin ruwa da zai sha dan wannan kishin ya lafa sai ruwan giya to sai ya sha ruwan giya gwargwadon yanda wannan ruwan giyan zai toshe masa ya kuma tunkuɗe masa wannan matsin da larurar da yake ciki ba tsayawa zai kuma ya sha ta ya taɗaɗɗuka har sai ya ji cewa lallai a'a ya sha gwargwadon shan da zai tunkuɗe wannan larura gwargwadon shan da zai tsare shi ya kuma kiyaye shi daga halaka na fata an fahimta malam zai babba da misalai ولهذا قال الله ta'ala dan haka ne ubangiji ta'ala yace ba'da an zakara muharramati ta'am shi yasa za ga wasu malaman cikin irin wannan babu suke shiga a yanayin da ake ciki suke cewa mutum zai iya karɓar bashi da ruwa na banki kaga dai ka duba yadda Allah ta'ala ya yi magana kudin ruwa yadda Allah ta'ala ya tsawatar game da kudin ruwa amma sai mutum ya samu kansa cikin matsananciyar larura da ba shi da zaɓi illa ya karɓi wannan kudin to sai ya karɓi gwargwadon abin da zai toshe wannan larurar na fata an fahimta akwai misalai da yawa dukkan wani abu da aka haramta ya shiga cikin wannan babu idan aka shiga cikin larura to mutum zai iya yin amfani da wannan abun da aka haramta amma fa ba alal idlaq saki buɗa ba ma ya dufa'u anhu darura zai yi amfani da wannan abun ne gwargwadon yadda wannan abun zai tunkuɗe masa larura ya fitar da shi daga wannan yanayin da ya tsinci kansa na larura ya kuma ba shi kariya daga halaka ولهذا قال الله ta'ala dan haka ubangiji ta'ala yace ba'da an zakar muharramati ta'am bayan ya ambaci abubuwan da ya haramta a ci na abinci minal maitati na mushe waddam da jini wa lahmil khinzir da naman alade wa ma uhilla bihi li ghairillah da abin da aka yanka da sunan wani Allah ai duk wannan Allah ya haramta su ya haramta ci mushe dabbar da ta mutu ba a yanka ta ba yanka irin na shari'ar musulunci ba a yi mata ba ta mutu an haramta cin wannan dabbar an haramta mutum ya sha jini an haramta mutum ya ci naman alade an haramta mutum ya ci duk dabbar da aka yanka ta da sunan wani Allah amma a cikin ayar sai Allah ya ce famane tsurra wanda ya matsu ya takura ya shiga cikin halin matsi ghaira bagin ba yana mai zalunci ba dama kaɗan yake jira irin wannan karatun yake so ya ji dama ƙofa aka bashi ya tsunduma ya yi kundin bala cikin haramun irin wannan karatun yake so dama shine Allah ta'ala ce ya gano shi ma shi za aka ce wanda larura ta tilasta shi ta tuko shi zuwa ga aikata haramun ghaira bagin amma ba yana mai zalunci ba ta kawai yana so ya zama ɗan tamore haramun ne ce to an ce ad-darura tutubihul mahzura akwai larura ai rayuwa larura larura sai je aikata abin da yake so na haram gobe ma sai ya ganshi abin nan ayi magana ya ce larura larura halin larura Allah ta'ala ya ce to ban da shi wannan in ya ci haram haram ya ci ghaira bagin wala adil sannan banda wanda ya ƙetare iyaka yunwa yake ji yana neman mutuwa babu wani abinci sai naman alade ko sai naman kare ko sai mushe to sai ya yanki wannan naman na mushe ko na alade ko na kare sai ya gasa ya ci gwargwadon yadda zai ba shi kariya daga halaka ba sa shi zai ya soya ya ci ya ajiye rago ya ci tsakura yana ci ba dama ya daɗe bai ci nama ba to kuma gashi an shiga halin larura shikenan kawai ya samu wani ainihin wato rago ya mutu ba a yanka shi ba za a kai shi ya ce a kawo shi nan ya shiga gida ya gyara shi ya soya kawai ya zuba shi a kaki da ya ajiye ya ce to shi ma Allah ta'ala ce ban da shi ghaira adil ban da wanda ya yi ta'addanci ya ƙetare larurar dama abin da ya sa haram ɗin tana nan a haram amma shi dangane da shi Allah ta'ala ya janye wannan hukuncin na haramci a kansa sabida me sabida ya shiga larura to yaushe zai dawo kan haramcin idan larurar ta kau tana kaucewa haramci ya dawo mafo Allah ta'ala ce famani tsurra duk wanda ya matsu aka takura shi gaira bagin ba yana mai zalunci ba wala adin ba yana mai ta'addanci da ƙetare iyaka ba fala isma alai gashi dai mutane suna kallo ƙuruƙuru ya aikata haram amma kuma ya ci halal Allah ta'ala ce babu laifi a kansa ma'ana wannan hukuncin na haram Allah ba zai kama shi da shi ba inna Allah domin haƙiƙa Allah gafurun mai gafara dama shi ne ya haramta kuma an aikata haram ɗin shi aka yi wa laifi to ya ce ya yafi rahim ubangiji mai jin kai ne shi ya saukar da hukuncin haramci amma ga wani yana nema ya halaka ya shiga cikin matsi rahamaniyar ubangiji sai ta kallo shi sai ta ce to ai Allah a matsayinsa na rahim an janye masa wannan haramcin ya aikata wannan abin a daidai wannan lokacin larura tana kaucewa sai kuma a koma yanda aka saba wa karrara hadal ma'ana ubangiji ta'ala ya maimaita irin wannan ma'anar fi arba'i suwar a surori ɗaiɗai har guda hudu min alqur'an daga alqur'ani kullama zakara muharramati ta'am ka koma cikin ayoyin ka ga duk lokacin da Allah ya ambaci abubuwan da ya haramta na abinci to sai ya kawo wannan famani tsurra ghaira bagin wala adi famani tsurra ghaira bagin wala adi fala isma alai wa min hadhihi al-ayati wa amsalha daga waɗannan ayoyin da ire-irensu su قرر فقهاء الإسلام مبدأ awannan ne malaman musulunci fukaha masana fikihu na musulunci suka tabbatar da mabda wata ƙa'ida ƙa'idar hahuwa gata inna darurat tubihul mahazurat inna darurati tubihul mahzurati lallai ad-darurati larura tubihul mahzurat takan halatta haramun a ƙarƙashin waɗannan ayoyin sai malamai suka kalli ayoyin sai suka fidda wannan ƙa'ida suka ce duk larura tana halatta haram inna ad-darurat tubihul mahzurat walakin al-mulahazu sai dai abin lura abin kula a nan annal ayat dukkan ayoyin in ka koma cikin surorin guda hudu da aka ambata dukkan ayoyin ƙayyadatil mutsar sun iyakance wanda ya shiga cikin matsi ya shi kawai suka ba dama kar mutum ya abin nan ya ce shi ai aure yake so ya rasa yadda zai ba shi da kuɗi bari ya dinga bin yaran mutane yana zina da su ai an ce fa mani tsurra na fata an gane da saboda ka gane wannan babin da kyau kar mutum duk wanda ya yi amfani da wannan babin ya yi alkafura Allah yana ganin sa ya ce famani tsurra gaira bagin wala ad a karka ji ana ta faɗar wannan ka ɗauka wani sauƙi ne wata bonanza ce bari ka shiga cikin wannan bonanza ka yi abin da kake so shi yasa ya ce dukkan ayoyin ƙayyadatil muttar sun iyakance sun dabaibaye hukuncin iya al muttar wanda ya shiga cikin matsanancin matsi an ya kuna ghayar bagin wala'ad lallai wannan wanda aka yi wa afuwan nan aka yi masa wannan sassaucin ya kasance ghayar bagin ba ɗan tamore ba ne ba wanda yake ƙoƙarin shiga wannan rigar ya zalunci kansa ba ne wala'adin ba kuma mai ƙetare bukata ba daidai iya inda aka ce kuma sai ya wuce na fata an gane iya abin da ake bukata to maimakon ya tsaya iya nan sai ya wuce wannan shine adil har malamai suke cewa zai iya zuwa wajen mai abinci yunwa yake ji ko dishi dishi yake gani ma ya rasa yadda zai kawai sai je ya samu wata mai abinci ya ce a zuba ba shi da ko asi har malamai suke cewa to anan kai ya ci da nama kar ya ce samun rabin kirji ko ki sa cinya guda biyu a'a sai ka ce a zuba maka abinci ta ce da nama ka ce a'a iya abinci kawai kana gama ci sai ka ɗauki buta ka ce ina wajen kama ruwa na fata an gane daga nan kuma shi kenan Allah ya ba mu alheri a zagaya wannan wani bawon Allah ya zo ka gafi mutane fa kaza kaza Allah sarki larura ce ta tuko shi Allah ya baki lada ke ma na fata an gane wafas na'am na'am to in yayi wannan ya samu wai in ya samu kuɗi sai ya tuno ashe mataccen ya ji yayi kaza ya zo ya bata shikenan ai dama abin da ya sa larura ce sai kuma larura ta warware ya samu dama sai ya zo ya biya shikenan idan kuma ba dan gurin bane ya tafi ma bai ƙara waiwayawa gurin ba shikenan da ya shiga cikin wannan rigar ta ad-darurat tubihul mahdurat wa fussira hadha بأن يكون غير باغ للذة طالب لها وفسر ما لم يسم فسر هذا ونن كلمة غير باغ بأن يكون يكسن غير باغ ba mai zalunci ba ne lilazzatin da wani jin daɗi dama can ya daɗe yana kwafa yana son ya ji wannan daɗin amma al'amura sun ƙi ba da haɗin kai ya samu wannan jin daɗin ɗalibin laha dama neman jin daɗin yake ya rasa yadda zai samu wannan jin daɗin sai ga shi an ce ainihin addarura tutubihul mahazura da ya ce shi kenan kuwa to wannan hukuncin bai shafe shi ba wala adin hadda darura sannan banda wanda ya ƙetare gwargwadon bukata mutajawizin ya wuce fitta shabbu'i har ya ƙoshi dam da ya ɗan ci plate ɗaya dama yunwa yake ji da yawa inda za a zuba ma plate biyu ko uku ma zai tashi da shi sai ya ci guda ɗaya ya ce to alhamdulillah yana cin guda ɗaya sai ya ga yanzu yana gani ya ji wani energy ya ɗan shigo shi haka to yanzu tun da ya samu chemical energy sai ya tashi ya tafiya sa ba zai ce tun da ya daɗe musamman ya ji abincin nan ya daɗe bai ci irinsa ba bayan ya share plate ɗin farko ya ce haji a ƙaro plate na biyu a'a to in yi haka shine wanda aka ce wala adi an bayyanta min hadhal qaid to daga wannan dabaibayin famani tsurra gaira bagin wala adin kaga kaidi ne da an saki hukuncin famani tsurra to da iya nan aka tsaya to da duk koma ta wani irin yanayi ka shiga larura ka je ka aikata haramun din ba komai amma sai Allah ya sa kaidi da baibayi sai ce ghayra baghin wala adin to a ƙarƙashin wannan kaidin da Allah ta'ala ya a wannan aya akhadha al-fuqaha anan ma sai malaman musulunci masana fiqh sai suka riki mabda mabda akhar wata ka'ida daban wata ka'ida huwa ka'idar ita ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha kaji kuma malamai mala kar ka ɗauka wancan ad-darurat tubihul mahazurat ala idlaqiha suka ce a ad-darurat tuqaddaru bi qadariha larura ad-daruratu larura tuqaddaru ana kaddara ta bi qadariha da gwargwadanta sai a kalli me matsin me larurar wace irin takura mutum yake ciki in ya faɗa to sai a ɗan buɗa makofa gwargwadon wannan larura kan mutum ya zo da fatawa in ya zo da larura aka fahimta tabbas tabbas akwai wannan larura to abin da za a yi shine sai ya faɗi larura a ga irin zurfin takurar dan fatawar da za a bashi ta magance iya takurar kar a tsallake shine ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha kar mutum ya ce ai larura ce ai larura ce tun ya shiga cikin dan adidai sahu da matan mutane guda biyu shi na uku in an yi kwana ya kwanta a jikin matan mutane a yi magana ya ce larura ce me larura a ciki ka san mutanenmu sun kware wajen fakewa fa da maganar larura da to ya mutum zai ai larura ce mutum ya ci hanci da rashawa ya ce larura ce ma'aikaci a ofis a bashi cin hanci ya karba ya ce larura ce ai albashin baya isa na fata an gane mace ita ma a cikin gida ta dinga kwana da kudin cefare ko tana ragewa a tambaye ta ce larura ce so laruran nan kaga kar a ɗauka laruran nan fa ƙyale ka za a yi kawai da ka shiga larura a ce kai yadda ka ga dama ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha in ka zo ka ce ala gafata malam ka karanta tarihin halin da kake ciki to in ya tashi baka fatawa daidai iya halin zai baka fatawa iya nan zaka tsaya na fata an gane kan mutum ya ce ai gashi yana cikin larura yana kaza kaza kaza kawai shi kenan ya bude get din ad-darura din ya shiga ciki kawai ya ta ainihin sha'aninsa a ciki أو ما أبيح للضرورة يقدر بقدره ko kuma ka'idar cewa ta yi ma'ubiha abin duk da aka halatta lidarurati saboda larura yuƙaddaru shi wannan abin ana tsuke shi ana ƙaddara shi bi ƙadirihi da gwargwadon ita larurar za a buɗe ƙofa gwargwad ba hangame ta za a ce to tun da kai mai larura don shiga kawai a'a sai a ɗan buɗe ƙofar ƙila da makaifa za ka iya shiga eh to ɗan kutsa kana shiga a hankali haka haka haka ka ɗan shiga gwargwado ba za a buɗe maka ƙofar duka ba shine ma ubiha lidarurati yuqaddaru bi qadarihi abin duk da aka halatta saboda larura to a kaddara shi da gwargwadonsa hal insan da haka yan uwa masu sauraro ku sani shi mutum wa in khada'a lida'id darura ko da yake yanzu ya risinawa kiraye-kiraye na larura yanzu ba yanda ya iya ya zo ya gurfana a gaban larura ya zo ya miƙa wuya a gaban larura ba yanda ya iya shine ma'ana fal insanu shi mutum wa in khada'a ko da yake ya risina ko kuma ko da ya risina lida'id darura ga masu kiraye-kiraye irin na larura layan bagi baya halatta an yastaslima laha ya sallama wa kansa larura ai akwai wani nau'i na rauni ma kullum a taba ka ce larura ya kamata wata rana a ce ka fita daga larura to don an ba wa mutum damar ya shiga babu larura to kuma ba daidai ba ne ya sallama sai yadda larura ta yi da shi wa yulki ilaiha bi zimami nafsi ya ba ta ragamar kansa ta ja shi duk inda take so larura eh to tunda dai an bani dama in zo wajen ki to sai yadda kika yi da ni a'a bal mala yace ba haka bane yajibu yana zama wajibi an ya zalla mashdudan ilal aslil halal lalle wajibi ne an ya zalla ya zamanto ya kasance mashdudan yana mai ƙoƙarin takurewa da tsananta wa kansa ilal aslil halal zuwa komawa asalincan na halal gashi dai yana da larura wannan larurar ce ta sa yake wata irin sana'a wadda ba halattacciya ba ce to yayi ta ƙoƙarin ya zai yi ya samu wata hanya ta halal da zai dina waccan kar mutum ya ce a to ai larura ce ba yanda zai iya irin wannan wannan sana'a ita kadai yake da ita to ya zauna a cikin larura kamar yanda wani malamin ya taɓa da fatawa mutum ne aka ɗauke shi gadi sai ya zama duk ranar juma'a baya samun zuwa sallar juma'a ba shi da wani aiki sai gadin kuma ga nauyin iyali in ya bar wannan gadin to bai da abin yi da haka iyalansa suna cikin garari sai aka ce ya ci gaba da gadin kuma ya ci gaba da misin ɗin sallar juma'ar ya kuma ci gaba da tunani da addu'ar yadda zai samu wani aikin da zai bashi damar zuwa sallar juma'a ba zai kwance sa shikenan duk ran juma'a kawai zaman sa shi mai gadi ne baya zuwa sallar juma'a ai magana ya ce larura a ya ci gaba bahitan an ya ci gaba da bincike da lalubo bakin zaren na halal idan a cikin yanayi yake ya sa ya dinga yake cin mushe ya ci gaba da cin mushen nan har zuwa lokacin da ya fita daga larurar ya kuma ci gaba da gano wata hanya da zai ci ingantacce lafiyayye halattaccen abinci ba wannan mushen ba ba zai zauna kawai tare kan hanyar bola unguwarsu duk wanda ya zo wuciya da mushe ya ce kawo nan famanin tsorra ina ciki kun fahimci wannan gabar to shine malaiki ta wajibi ne ya ci gaba da mashdudan ya zama a ɗaɗɗaure ila asilil halal yana ta ƙoƙarin komawa da ya samu wata gaba ya gane cewa yanzu fa a cikin haramci yake an ba shi dama ne saboda kwandishin ɗin da ya shiga yana ta ƙoƙarin neman hanyar da zai kwace daga hannun larura ya koma zuwa halal bahisan yana ta bincike yana ta lalibar anhu hanyar da zai ci halal hatta la yastamir hatta la yastam la yastamri al halal hatta la yastamri al haram don kada a wayi gari ya saba da haram abinda ake gudu ke shine hatta la yastamri alharam don kada kuma a wayi gari ya saba da haram ya daina kallanta ma a matsayin haram saboda kawai ya saba da ita aw yastashilahu ko kuma a wayi gari ya dinga ganin saukin cin haram an fahimta can hatta la yastamri alharam dan kada ya saba da cin haram aw yastazhilahu ko ya dinga ganin saukin cin haram ya dinga ganin haram din ma cin ta wani abu ne mai sauki bidafi'i darura saboda abin da yake tun kudo shi na larura wal islam musulunci bi ibahatihi al mahdhurati inda darurat duk da cewa ya halatta almahazurat abubuwan da ya hana ko ya haramta inda darurati lokacin da aka shiga larura da matsi innama yusayiru fi zalika ruhuhul amma kawai ka sani ruhin musulunci al'amma dukansa yana gudana ne fi zalika akan haka innama kawai yusayiru fi zalika ruhuhul amma ruhin musulunci gaba ɗayansa yana gudana ne fi zalika a cikin wannan ƙa'ida wa ƙawa'iduhu alkulliya da kuma ƙa'idojin musulunci gabaki ɗaya na gaba ɗaya tilka hiya ruhul yusr wannan ba wata bace ita ce shine ruhin al-yusr sauƙi wannan shine wato ruhin musulunci ƙa'idojin musulunci duk suna komawa ne zuwa ga wannan ainihin sauƙi la ya shubuhu usrun wanda tsanani baya cakuɗa da shi abinda malai yake so wato shi ruhin addinin musulunci da ƙa'idojin musulunci gaba ɗayansu sun gini ne akan sauƙi yuridu Allahu bikumul yusra ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج الله bai sa muku kunci da takura a cikin addini ba da haka wannan shine abinda addinin musulunci yake kira kuma yake dora 'ya'yansa zuwa gare shi sauki kuma irin saukin da babu mix da tsanani a cikinsa wa takhfif da sassauci allazi wudi'a bihi wanda da wannan sassaucin ne aka sauke anil ummati akan al'umma al'asar nauyaye-nauyaye wal aghlal da ƙuƙumi inda ka fahimci addinin musulunci to ƙoƙari yake ya sassabe duk wani nauyi ka dinga jin kafri ka dinga jin baka shi sa dukkan ibadun addinin musulunci lura da su za ga ba su da wahala sallan nan za ganta sai ka yi alwala sai ka samu guri mai nutsuwa in an zo malam akwai tsari a cikinta an sa wani mutum ɗaya shine liman kuna bayansa an shirya yanda ainihin wato za ku an shirya yanda ainihin wato za ku tsaya a bayan liman shi kansa akwai wani nau'i na ban sha'awa ga karatun shi ma akwai daɗi musamman an samu wanda ya rera an ce kuma an ja hankalinsa kar ya wahalar da waɗanda suke bin bayansa cikin mintuna kaɗan sai ga an yi sallah kowa an sallame shi to duk wata ibada ta addinin musulunci za ga kan wannan ƙa'ida take so musulunci ya zo ne ya tarar an jibgawa mutane nauyi an ɗora musu haraje-haraje an ɗora musu an ɗaɗɗaure su da mari an hana su su samu yanci su zama ‘ya'ya su zama bayi ga mahalicinsu musulunci ya zo ya dinga kakkaɓe wa ‘yannan nauye-nauyen ya dinga tsintsinke wa ‘yannan maruruwan wannan shi ne abinda musulunci ya yi wata da sassauci allazi wudi abihi wanda da wannan sassaucin ne aka sauke anil ummati daga kan al'umma al'asar nauye-nauye wal aghlal da maruruwa mari kenan allazi kanat alaman qablaha min al'umam wanda irin wannan nauye-nauyen da waɗannan da wannan marin shine irin abin da ya kasance ga al'ummomin da suka gabaci al'umman musulunci faqad thabata haƙiƙa ya tabbata annal islama haƙiƙa musulunci a hakamuhul kulliya wal juz'iyya hukunce-hukuncensa alkulliya na gaba ɗaya da suka shafi kowa wal juz'iyya da kuma hukunce-hukuncensa na wani ɓangare wanda suka shafi wasu banda wasu ja'at sun zo ala mabda'i taysir la ta'sir dukkaninsu hukunce-hukuncen addinin musulunci inda ka fahimci addini duk wanda kaga yana ɗora maka wasu abubuwa to da wahala hatta azkar malamai sun ce zikiri in dai daga bakin manzan Allah yake ba shi da wahala sallallahu alaihi wasallam hatta azkar na safe na yamma na shiga gida na fita na sa kaya na cin abinci na hawa abin hawa na shiga kasuwa na yin tafiya duk za ga zikirai ne waɗanda ba su da nauyi a baki suna da sauƙin faɗa suna da sauƙin haddacewa ba su da tsawo yadda za su gagari mutum to gaba ɗaya shari'ar musulunci ta ginu ne ta zo ne akan ƙa'idar at-taysir sauƙi latta'asir ba ta zo bane akan ƙa'idar tsanani shi sa in kaga tsanani yayi tsanani ba addinin musulunci bane domin shi sauƙi ya zo da shi ba tsanani ba wattabshir shari'ar musulunci ta zo ne da yi wa mutane albushir a sa musu kwaɗayi a sa musu shauƙi a sa musu sambin Allah lattan fi shari'ar musulunci ba ta zo bane dan ta kori mutane ta zo da wata ibada da ba wanda zai iya sai wani da wani ta zo da wani abu wanda kowa yana kyamar wannan abin shari'ar musulunci ka gane ta zo da sauƙi ba tsanani ba ta zo da albishir da jan hankali da kwadaitarwa ba ta zo bane da barazana da azaba da uquba da yi wa mutane barazana da wutar jahannama da kamun Allah da azaba da a'a wa huwa ma allamahu rasulul karim li ashabi kuma wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa wa khususan musamman hina yursiluhum lokacin duk da manzon Allah zai aiki sahabbansa fi mahamin da'awiyya cikin abu mafi mahimmanci irin na harkar da'awa za a tura su jihadi ne a za a tura su wani gari su ilmantar da mutanen garin za a tura su a matsayin jagorori ko a matsayin limamai musamman idan zai aika su fi mahamin da'awiyya a fage mai matuƙar mahimmanci irin na da'awa na kira wa ilmiya da kuma fage mai mahimmanci na ilmantarwa wa amaliya da kuma fage na aiki kama arsala aba musa al-ash'ari kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki abu musa al-ash'ari wa mu'adh bin jabal da mu'azu dan jabal Allah ya ƙara musu yadda ilal yaman ya aike su zuwa ƙasar yaman ita kuma yaman an ce tana da ɓangare ne guda biyu akwai ɓangaren sama akwai ɓangaren ƙasa ma'ana tudu da kwari ne akwai nahiyar a cikin yaman akwai nahiyar da su za a gansu akan a tudu suke akwai eriyar da kuma in ka zo a cikin yaman su kuma a kwari suke sai aka aika mu'az bin jabal sama sai aka aika abu musal ash'ari ƙasa wa ausahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wasiya bi hadhihi alwasiyati aljami'a da irin wannan wasiya wadda ta tattaro abubuwa da yawa faqal a cikin wasiyar da ya musu kai Abu Musa al-Ash'ari kai Mu'az bin Jabal zan aike ku zuwa yaman a matsayinku na wato kwamandoji da za ku jagoranci wasu sahabbai ku je ku yi yaƙi ko a matsayinku na masu da'awa malamai da za ku je ku ilmantar to ga wasiya manzo Allah ya ce yassira wala tu'assira daya wa bashira wala tunaffira biyu wa tadawa'a wala tahtalifa uku wannan ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasiyar da zan muku in kuka je yassira ku sauƙaƙa wa jama'a shi yasa manzo Allah ce tsanani bai taba shiga cikin al'amari ba sai yayi muni ba abinda sauki zai shiga cikin sa sai yayi kyau ba a taba cire sauki ba a cikin kowane al'amari face wannan al'amarin yayi muni sauki bai taba shiga cikin al'amura ba sai wannan al'amuran sun yi kyau ka kalli koma kowane fage na rayuwa yanzu rayuwar da muke ciki da aka shiga tsanani wani kyau take da shi wani daɗi take da shi ana cire sauƙi to an shiga cikin rayuwa mara kyau mara daɗi a gidanka ko kai da iyalinka ka tsananta to rayuwar gidan muni za ce ba kyau za ce ba a jagoranci ne kowane iri jagoranci na addini jagoranci na daula annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassira ku sassauta ku biyun nake gaya muku yassira alifu tasniya ku sassauta wala tu'assira kar ku tsananta wasu malaman cikin tafsirin fassarar da suka yi wannan hadisin suka ce dukkaninsu alarammomi ne kowanne a cikinsu gangaran ne sai suka ce kamar annabi yana musu ishara a matsayinsu na alarammomi kar a halin tafiya tunda yaƙi za a je ga sojoji a bayansu su dinga tsawwala musu wajen ja musu dogon karatu kuma kowanne a cikinsu masoyin alkur'ani rayuwarsa cikin karatun alkur'ani yake kuma kowannensu alaramma ne to sai annabi ya fara gaya musu cewa kar ku ga ku ne shugabanni ku ne za ku dinga jan mutane sallah ku ne kaza ku tsananta wa mutane a'a yassira ku sassauta ku sauƙaƙa wala tu'assira kar ku tsananta wa bashira ku dinga yin albishir ku dinga kwadaitar da mutane wala tunafira kar ku dinga koran mutane daga aikin alheri suka ce ma'anar wannan hadisin ilzamal yusra yusr ku lazimci sauƙaƙawa fil ahkam cikin hukunce hukunce duk hukuncin da aka kawo gabanku to ku ɗauki wanda ya fi sauƙi kar ku ɗau wanda ya fi tsanani fil awamir wan nawahi cikin umarninku da hannunku ku sauƙaƙa kar ku tsananta wal fatawa in an zo muku da fatawa ku sauƙaƙa wa mutane kar ku tsananta wal imama in an zo limanci ku sauƙaƙa wa mutane kar ku tsananta wal julusa ma'an nas zama tare da mutane to ka sauƙaƙa wa mutane da kake rayuwa tare da su kar ka tsananta musu walƙital haka a halin yaƙi a sauƙaƙa kar a tsananta da wani haka wannan shine yassira wala tu'assira suka ce wa bashira ay raggiban nas ku dinga kwadaitar da mutane fi thawabillah game da ladan Allah ku dinga gaya wa mutane ku yi kaza za ku samu lada ku yi kaza za ku samu falala ku yi kaza Allah zai ba ku aljanna shine ma'ana bashira an fahimta wala tunaffira wato ku dinga kuma kokarin tsawatar da su daga fadawa azabar Allah amma bi alfazin kuna tsoratar da su game da fadawa azabar Allah amma da lafuzzan da za su dinga tunzura su su kore su ko da mutane za ka gargade su akan wani abu na azabar Allah ko fushin Allah to kai amfani da salon da ba za su gudu ba za su tsaya su saurara ya shiga kunnuwansu su yi aiki bi usulubil qur'an kai amfani da salon alqur'ani ko gargadi zaka yi wa mutane ka karanta alqur'ani ka ji yanda usulubin sa yake wa ka ji ya kunduma wa ashar tunda kake karanta alqur'ani wa ka ji alqur'ani ya zaga sannan ka bi usulubi da salo irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ko abu aka yi a guri akwai wanda ya abin a gurin ba zai kama suna ba sai ya ce me yasa mutane za su dinga yin kaza za su dinga yin kaza maimakon ya ce kai wane dan me yasa za ka yi kaza A'a, ba usulubin manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam yakan ce me yasa mutane za ba za su dinga gangancin yin kaza ko me yasa mutane za su dinga sakaci ba za su dinga kaza ba ba tare da kallafa musu ba ba tare da yanke musu ƙauna da rahamar Allah ba ka nuna mutane kamar duk wuta za su a cikin da'awarka da wa'azinka ka din kullum an saurare ka aji mutane kawai kullum wuta kake tura mutane ba maganar rahama ba maganar ainihin lada ko falala ko abin nan karkasa zuciyar mutane ta bushe to tun da dai ƙarshe ma azaba za a yi ko dai mutum ya ma kyautata ɗin da an nuna ba tabbas bar kawai mutum ya ci gaba da shegantakarsa kawai ka sa zuciyar mutane ta bushe karka yi haka karka dinga yi musu gargaɗi da wayin wasubur ka ce mutane sun shiga uku mutane sun taɓe sun halaka a'a ka dinga sanin uslubi mai kyau lokacin da mutane suka aikata abin da ya saba wa umarnin Allah to ka san usulubin da ya kamata ka yi wajen jan hankalinsu ko da yaushe ka dinga samar wa mutane mafita mutane sun shiga tsaka mai wuya ba su mafita wani ne ya zo da fatawarsa ya aikata laifi ba shi mafita ka dinga ba mutane mafita ba wai ka yi wa mutane fatawoyin da za su je su dinga shiki ayyansu ba ha ka dinga ba wa mutane makharij ya kurjuna da za su dinga samun wannan mafitar daga saban Allah zuwa ga bin Allah maɗaukakin sarki shi ne ma'ana bashira wala tunafira kaga wannan usulubin nan bashira wala tunafira akwai hadisin da kake karantawa hadisin yana cikin riyadu salihin mutumin nan da ya kashe mutum 99 a ran nan kawai sai zuciyarsa ta kari ya yi nadama sai yake neman way out wace hanya zai biya kubuta ya fita kawai sai zo ya samu wani malami yan haka tukati mai zafi ya ce to shi fa ga halin da yake ciki fa ya wayi gari a rayuwarsa kisan kai bai dauke shi komai ba ya kashe mutane ɗari ba ɗaya yanzu kawai zuciyarsa ta karye ya yi nadama kwarai akan wannan kasassaba da ya aikata ko akwai hanya da zai biya tuba akwai mafita wannan mutum ya ce ka kashe mutum 99 mutane kamar kaji ka dinga yanka su kuma ka ce wani mafita wace mafita kake da ita illa kawai ka kamun Allah da azabar Allah da fushin Allah ya ce au yanzu ba ni da wata mafita ya ce ba ka da wata mafita ya ce to kai ma mai amfanin ka in ban da abin nan kai ko don ku rabu da shi kila irin wannan ya ce to kai ma mai amfanin ka tun da ni ma ba ni da wata mafita kawai in dora daga inda na tsaya sai shi ma ya kashe shi kaga ɗari cuf kenan ya kuma zuwa wajen wani ya ce shi fa ga aikin da ya aikata yanzu mutum ɗari ya kashe yana da mafita ya ce kwarai kuwa ba wanda ya isa ya shiga tsakaninka da tuba babu shi ba mahalukin da ya isa ya shiga tsakiya ya raba ka da Allah tsab za ka tuba kuma Allah zai karba ya ce to ina hanya ya ce ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ai ana da labarin kisan ko to haka shine bashira wala tunafira ba laifi ka tsoratar da mutane ka su yi laifi amma in mai laifi ya laifi ya zo ka duba duk matsalar da ta zo gaban manzan Allah kwananta ya ƙare wani sahabi ne ya aikata ba daidai ba ya ji ba daɗi hankalinsa ya tashi ya zo gaban annabi annabi ya kuma tura shi ta waye wani yana zuwa ana zaune ce ya na halaka ya ma'aikin Allah na halaka ya ce me ya kake kira wa kanka halaka me kai na halaka ya ce na sadu da iyalina da rana iri-iri cikin watan ramadan annabi ya ce to ya ce to a kakka damu ba komai ba komai yana cikin wani tashin hankalin ka kuma danna shi wani ai wannan annadamu tauba shi kansa da na sani tuba ne ya ce to yanzu abin da za a yi kana da halin da za ka yanta wuyaye ya ce sai dai wuya na ya ma'aikin Allah ai ba ni da kowane wuya sai nawa ya ce to na ji a bar wannan ya ce yanzu za ka iya yin azumin wata biyu a jere ce ya maikin Allah na wata ɗaya ma na kasa kaga abin da ya faru hanyar fa mafita ake ta bashi yana ta ita ma ta yi tsauri ya ce to yanzu kana da abin da za ka ciyar da miskinai sittin ya ce nan faɗa ce Allah ya maikin Allah ba ni da abin da zan iya ciyar da miskinai sittin annabi ya ce ba matsala samu guri ka zauna samu guri ya zauna can sai gashi an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam dabino ya ce ina mai matsalan nan ya ce ya maikin Allah gani ya ce to ga dabino ka je ka ciyar da miskinai sittin ya ce to ai ba miskinai saboda mutanen gidana ya maikin Allah yanzu ina kallon wannan abincin gidana ma ga halin da ake ciki ya makin Allah ce in kaiwa miskinai aini ina ganin duk unguwan nan ba wanda ya kai talauce mutanen gidana annabi ya yi dariya har sai da haƙoransa suka bayyana ce je ka ci da iyalinka wannan kes ɗin an kashe shi ko ba kashe shi ba bashira wala tunafira a matsayinka na malamin islamiyya a'a malamin boko ne a'a alaramma ne kai a'a ɗan kasuwa ne kai a'a limami ne kai bashira wala tunafira yassira wala tu'assira in an bar wannan wasiyar ta manzon Allah an shiga uku Allah ya kiyaye yace wata tsawa'a wala taktalifa kuma ku hada kanku kar ku yi sabani tunda shugabanni ne guda biyu Mu'az bin Jabal Abu Musa al-Ash'ari an tura su tafiya daya an tura su gari daya yace to daga cikin sinadarin samun nasara bayan wa'ancan kalmomin da suka gabata ku haɗa kanku shine taɓawa'a ku haɗa kai wala taktalifa kar ku saba yuridu taysira fi ahkamil fiqh kaga sai mala yace kaga anan Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin at-taysira su sauƙaƙa wa mutane fi ahkamil fiqh a cikin hukunce hukuncen fiqh cikin hukunce hukuncen fiqh wani yazo ya ce algafata malam kalma kaza ne amfani da ita matata ta saku ka duba in akwai hanyoyin da zaka iya bashi mafita ba shi alagafata malam ni ne na azumi sai kaza ya faru a cikin azumi na mafita yake nema ba shi alagafata malam ina sallah sai kaza ya faru a cikin sallata ya hukuncin sallata mafita yake nema bashira wala tunafira yassira wala tu'assira da haka at-taysir fi ahkamil fiqh hukunce hukuncen fiqh abin da ya shafi tsarki alwala sallah mu'amala da sauransu wa tabshir fi umuri da'awa kuma ka zama mai usulubi na yi wa mutane albushir da fatan alheri da kwadaitar da su rahamar Allah da gafarar Allah da jinkan Allah da aljannar Allah fi umuri da'awa a cikin al'amuran da'awa kira zuwa ga addini wa tatawu'u da kuma haɗa kai fi ma bainahuma cikin abin da ke tsakaninsu fi masiril amal a matafiyarsu irin ta aiki wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ku sassauta wa mutane mas'alolin fikihu ku yi mutane albishir cikin al'amuran ku na da'awa ku haɗa kanku a tsakaninku a wannan aiki da kuka je yi garin yaman mafhum warawa anhu anas bin malik radiyallahu anhu hadha al-hadith al-am Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda ya ruwaito wannan hadisi ga mamme daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru kakka ce wancan ai magana ake da Abu Musa al-Ash'ari da Mu'azu ake magana to kai ma ka shigo ciki ga wani lafazin da Anas ɗan Malik ya ruwaito daga manzon Allah jam'i aka yi am ne an fahimta yassiru ku sauƙaƙa wala tu'assiru kar ku tsananta dan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai dan kwadago ne kai ko me kake ka dauki wannan salon albarka rayuwa za ta shiga cikin wato albarka za ta shiga cikin rayuwarka kar ka zama ka samu dama sai kowa ya ji jiki sai kowa ya wahala sai kowa ya ji ba daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu wata dama komai kankantar ta akan wannan al'ummar tawa ya tsananta ya Allah hana shi zaman lafiya ka tsananta masa ba wanda ya taba samun dama ya gallaza wa al'ummar manzon Allah Allah ya kyale shi babu shi ko da kana kallon sa a damfareriyar mota kana kallon sa da babbar riga shi takurawar Allah kakka dauka sai ka san irin ta ana nan shi kadai ya san irin takura da matsi da rashin jin daɗi da rashin farin cikin da yake ciki wa bashiru ku yi albishir wala tunaffiru kar ku kore mutane shi yasa wata rana wani ya ja doguwar sallah cikin sahabbai wani cikin sahabbai kawai ya ji ba daɗi ya kai shi ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ni ba na zuwa sallar asuba sai a ƙarshe sai liman ya gama koda tilawarsa ya gama na ji an kusa ruku'u sannan nake zuwa masallaci tun da wuri nake tashi duk a gabana ake tada iqama a ka- tada sallah amma bana zuwa masallaci annabi yace saboda me yace saboda limamin dogo sura jan karatu yake sai mun wahala maimakon ai mai fada a ce kai yanzu sallar aikin alherin a ce ba za ka je ba limamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun fada sosai ya ce na gane a cikinku akwai masu hana mutane aikin alheri yanzu kaga wannan ya tashi tun da wuri da limamin su mai sassauci ya samu zai je masallacin ya yi lazimi ko ya yi zikiri ko ya nafulfuli kan liman ya zo a yi sallah ya gana da mahaliccinsa ya tafi yanzu wa ya hana shi zuwa gana da mahaliccinsa sai a lokaci na ƙarshe limamin su shine ainihin wato bashiru wala tunafiru wa sadaqallahu alazim Allah ta'ala yayi gaskiya yuridu Allahu bikumul yusra Allah ta'ala yana nufin ku ne da sauki wala yuridu bikumul usra Allah baya nufin ku da tsanani duk hukuncin da Allah ta'ala yayi ne dan nufin sauƙaƙawa ba dan tsanantawa ba suratul baqara aya ta 185 قال القرآن هذه الكلمة قرآني ده كان سيفد ونن كلمة تخفيفا ورخصة لمن كان مريضا دان سسوتاوا da rangwantawa ga wanda ba shi da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya Allah ta'ala ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min haraj Allah ba yana nufin ko yana son ya sanya wata takura ko kunci bane akan ku walakin sai dai Allah yuridu li yutahhirakum manufar Allah ya tsarkake ku ya tsabtace ku waliyutimma ni'matahu alaikum manufar Allah dan ya cika ni'iman nan da yayi akan ku la'allakum tashkuruna dan ku zama masu godiya gare shi akan ni'imar da ya cika muku da sauƙaƙa muku da yayi suratul ma'ida aya ta shida wa hadhihi qala hal qur'an wannan qur'ani da kansa ya faɗe ta ta'aqiban ala shar'ihi bil masyi ala sa'idil ardi tayammuma bayan Ubangiji ta'ala ya shar'anta shafa a bugi guri mai tsarki a yi shafa ta yammuman ta hanyar taimama, hina ya ajizu anil ma lokacin da mutum ya kasa amfani da ruwa, ka duba sauƙi irin na addinin musulunci. In ba don tsanani ba tun da aka ce alwala za a yi, ko ba za ka iya ba sai ka yi, amma ga ruwa, mutum ba shi da lafiya, ba zai iya amfani da ruwan ba aka ce an sauke masa alwalar ya yi taimama a wisti'imale ko dai mutum ya gaza samun ruwan shi ne ma'ana hina ya ajizu anilma lokacin da mutum ya kasa samun ruwa a wisti'imale ko ya kasa yin amfani da ruwan ga ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba falyalja ila sa'idi liyatayammam to ya fake ya koma zuwa ƙasa ya yi taimama taisiran alai dan me yasa Allah ta'ala ya ce yanzu an dauke mar arwalai ya ce mama taisiran alaihi dan sauƙaƙa masa dan ka san addinin da manzon Allah ya zo da shi sauƙi ne tsuntsurutu a cikin sa ba tsanani wa raf'an lil haraj an kuma dan dauke masa takura yanzu ba shi da lafiya taba ruwan yana wahalar da shi to dan kai ya takura in an ce sai ya alwala ka ce to an dauke ma alwala ya ce mama yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah manufarsa ya sassauta muku wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni ne to bisa ɗabi'arsa ta rauni ya dace a tausasa masa ya dace a rangwanta masa ya dace yanayinsa ya sa ya dace a ce an ɗauke masa kunci da tsanani da wahala saboda Allah da ya halicce shi ya ce ya halicce shi mai rauni ne wa khuliqal insanu da'ifa Ƙwala, Ubangiji ya faɗi wannan kalmar ta wa kulikal insanu da'ifan ɗin nan ba da an zakarar muharramat bayan Allah ya ambaci matayen da ya haramta minan nisa wato an zakarar muharramat minan nisa bayan Allah ya ambaci wasu mata da ya haramta maka ka aura wa fiha a cikin ayar hurrimat alaikum ummahatukum Allah ya ce an haramta muku auren iyayenku mahaifiyarka haramun ne ka aure ta wa banatukum da ƴaƴanku haramun ne ka auri yarka wa akhawatukum da ƴan uwanku yarka kanwaka haramun ne ka aure ta wa ammatukum da gwaggwanninku haramun ne ka auri yar babanka ko kanwar babanka wa khalatukum da innoninku haramun ne ka auri innarka kanwar babarka ko yar babarka wa banatul akhi da 'ya'yan ɗan uwanka haramun ne kana da wa ko kana da ƙari ya au- ya haifi ya ka aura haramun ne wa banatul ukhti da 'ya'yan yar uwarka yarka ko ƙanwarka ta haifi 'ya'ya haramun ne ka auri wannan 'ya'yan nata ila al-muharramat al-madhkura fil aya har zuwa ƙarshen dai waɗanda Allah ya haramta auren su waɗanda ya ambata a wannan aya wal ayatu allati ba'daha da ayar da ta biyo bayanta wal muhsanatu minan nisa thumma allala zalika sannan ubangiji ta'ala ya faɗi dalilin da yasa ya haramta waɗannan bi iradati takhfif yace ba wai dan kaka ji dadi ba dan yana so ya sassauta ne bi iradati takhfif min Allah ala- anin nas dan nufin sassauta wa mutane kuma sassauci daga wajen Allah wa khuliqal insanu da'ifa an halicci dan adam mai rauni ne wa man ahaqqu bir rahmati min Allah wane ne ya fi cancantar ya zama mai rahama mai tausayi mai jin kai sama da Allah akwai? lokacin mu yayi? to baka gaya min ba ya banganta ba to an ce lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik